ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya ta litinin yau muna sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina alif dari hudu da arba'in da biyar wacce sai daidai da ashirin da biyar ga watan maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na dawon qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida a jiya mun fara karanta mun karkari faifayin da ke mana bayani dangane da hukuncin barawo da barauniya da irin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a musu idan sun aikata laifi irin na sata. A yau da izinin Allah za mu shiga sabon faifai inda Allah maɗaukakin sarki zai bayyana mana hukuncin waɗanda ke ƙyamar hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala cikin munafukai da ke rayuwa tare da musulmi. cikin Yahudawa da Kiristoci da waɗanda suka bi ainihin wato hanyarsu. Allah ta'ala zai mana bayani ya kuma kwaɗaitar da mu bin hukuncinsa da hukuncin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله تعالى يتي يا أيها الرسول يا كيوان منظور لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر kada waɗanda ke gaggawa wajen aukawa cikin kafirci su dinga ɓata maka rai suna sanya ka cikin damuwa da bakin ciki min alladhina qalu amanna bi afwahihim daga cikin waɗanda ke cewa daga cikin waɗanda suke cewa mun yi imani amma da bakunan su ne walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su yi imani ba wa minan ladina hadu da ma waɗanda suka ce mu yahudawa ne samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya ko kuma masu masu yawan sauraro don ƙaryatawa samma'una liqaumin akharina lam ya'tuka kuma masu yawan sauraro ne ga wasu mutanen da suka ƙi zuwa zuwa gare ka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i suna canza kalmar Allah daga gurbinta zuwa wani wuri suna murɗe ma'anarta yaquluna suna cewa in utitum hadha idan an ba ku hukunci iri kaza fa khuduhu to ku karba wa in lam tu'tawhu in kuma ba a ba ku hukunci irin wannan ba fahzaru to ku yi hattara kada ku ansa wa man yuridillahu fitnatahu Allah ta'ala ya ce lallai wanda Allah ya so ya fitine shi ya batar da shi ga barin bin hanya ta kwarai falan tamlika lahu min Allah shay'a har abada ba za ka iya mallaka masa komai a wurin Allah na shirya ba ula'ika kaga irin waɗannan mutane allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubuhum sune qulubuhum sune waɗanda Allah ta'ala baya nufin ya tsarkake zukatansu lahum fid dunya khizyun suna da tozarci da kunyata a wannan rayuwar ta duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba wacce take mai girma wannan aya malaman tafsiri sun yi bayanai mabambanta dangane da abin da ya shafi hukuncin saukarta ko sababin saukarta abin da ya fi rinjaye shi ne abin da aka rawaito daga imamu malik a cikin almuwatta al'imamu bukhari a littafin sahihul bukhari haka nan imamu muslim haka nan imamu taimiri a cikin aljami'a haka nan imamu abu dawud a cikin sunan da sauran malaman tafsiri daga jabir ɗan abdullahi al-ansari allah ya ƙara mishi yadda wannan riwaya ta abu dawud ce ina fata an gane abin da ya faru ku ji yadda ayat ta zo ya kai wannan manzo kakaf a cikin alƙur'ani mai girma wurare guda biyu ne kaɗai inda allah ta'ala ya ambaci manzon allah da wannan suna ya ayyuhar rasulu kuma dukkaninsu a cikin sura guda ɗaya wuri na farko shine wa ita ce wannan ayar ta arba'in da ɗaya a cikin wannan sura sannan a can gaba Allah ta'ala ya ƙara ambatan ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata sai malami suka ce ashe bai halatta mutum ya dinga kiran manzon Allah sunan shi gatsau irin yadda zaka ji mawaƙanmu ne suna ya Muhammadu ka kula da ni ina fata mun gane wannan wannan sabawa Allah ne Allah ta'ala ce kada ku dinga yi wa manzon Allah irin kiran da kuke wa junanku yadda zaka kira ka ce wane ku ya wane shi yasa zaka ji sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun zo wajensa sai ka kince ya rasulallah wanda shi ne mafi yawan abin suka faɗa akwai masu cewa ya nabi Allah ya annabin Allah to wannan girmamawa ce da Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabanin sauran annabawa da manzanni ya ibrahimu a'rid an hadha ya musa inni safaituka ala nasi ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ina fatan gane wannan ya lutu ya nuhu ina fatan gane wannan duka haka Allah ta'ala ke kai cewa a cikin Qur'ani mai girma qalu ya hudu ma ji'tana yubayyina so abubuwa da yawa zaka ji irin waɗannan ya salihu qad kunta fina marjuwan duk da labari ake badawa amma zaka ji ana faɗin sunayen su kai tsaye amma manzon Allah sai dai Allah ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal ladhi ina fata an gane nuzila alaihi dhikru zaka dinga jin kalmomi ne irin na girmamawa tsakanin Allah da wa manzonsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kenan wajibi ne girmama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma girmama shari'ar da ya zo da ita bari mu ƙara karanta ayar karo na biyu saboda yadda in mun tashi yin bayanin kowace gaba ku fahimci ayar yadda ya kamata Allah yana cewa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri kada waɗanda ke gaggawa wajen aukawa cikin kafirci su dinga ɓata maka rai su dinga sanya ka baƙin ciki da damuwa kamar wani ya tambaya su waye wannan sai Allah ce min allazina qalu amanna bi afwahihim cikin waɗanda ke cewa mun yi imani amma me bi afwahihim suna faɗin wannan ne da bakunansu Jini kaga imaninsu ne menene na ƙarya ne. Walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su yi imani ba a gaske. Wa min allazina hadu da waɗanda suka ce mun bi addinin Yahudanci samma'una lil kadibi dukkaninsu masu yawan sauraron zancen ƙarya ne. Kaga ashe ka zama daga cikin masu yawan sauraron ƙarya abin zargi ne kowane labari ka dinga kasa kunninka kana sauraro kana ji yo amfanin me zai maka ƙarya ce ba sama'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya wasu malamin tafsiri suka ce a'a ma'anarta sama'una lil kadhibi masu yawan sauraro ne amma ba sauraro don su je su yi amfani da abin da kake gaya musu ba sauraro ne suke yi don su ƙaryata abin da ka faɗa sannan samma'una liqaumin akharin masu yawan sauraro ne ga wasu mutanen na daban lam ya'tuka waɗanda ba su zo wajenka ba su sun aiko da saƙo zuwa gare ka ku je ku je abin da zai gaya muku to har abin da za su faɗa ɗin sai da Allah ya faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me Allah ta'ala yake sai yace sama'un li qaumin akharina lam ya'tuka sai Allah yake yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi ku ajin wannan gurbu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna canza kalmar Allah daga asalin gurbinta su canza da wani hukunci na daban yaquluna sannan suna cewa in utitum hadha ku je wajen annabi Muhammad idan an ba ku hukunci irin wannan wanda muka gaya muku a matsayin su ne jagororin Yahudawa an gane wannan ai mun fasara wannan ai yuharifuna kayyin ba'di mawadi'i yaquluna in utitum hadha suna cewa idan an ba ku hukunci irin wannan eh fakudu to ku ansa wa in lam tu'tahu in kuma ba irin wanda kuka bayar bari kuke so a yi muku hukunci shi bai aka ce muku ga hukunci fahzaru to ku yi hatara kada ku alshi wannan an gane wannan ku yi taka tsantsan sai Allah ta'ala ya ce wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah yake nufin fitinarsa falan tamlika lahu min Allah shay'a har abada ba za ka iya mallaka masa komai ba na shirya ba za ka iya faɗa masa gaskiya bi ba ba za ka iya nusar da shi ko ka masa nasiha ya karɓa ba ba za ka iya ainihin wato yin wani abin da zai sa ka gaskiya ba ulaika alladhina lam yuridi Allah an yutahhira qulubahum irin waɗannan su ne waɗanda Allah baya nufin ya tsarkake zukatansu lahum fid dunya khizyun suna da ainihin wato azab suna da kunyatawa a duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai girma a lahira Allah ka kiyashe mu wannan aya kamar yadda muka faɗa akwai hadisin bukhari akwai hadisin muslim da tirmidhi da abu dawuda da sauran malaman tafsiri ina fata an gane wannan me ya faru ya zuwa cikin sahih muslim da sauran a littafai abin da ya faru jama'a ban fa karanta hadisin Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara mishi yadda yake cewa عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يتشيش يهودا to amma me yake me faru da su wadannan yahuda jama'a an sami wasu mutum mutane biyu da suka aikata zina a cikin yahudawa mun gane wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya gansu an ɗaura su a kan jaki, an shafa musu baƙin tukunya a fuska, an yi musu terere, an ɗaure ɗaya yana kallon gaba, ɗaya yana kallon baya. Mun gane wannan? An yi musu terere a gari. Shikenan, me ya faru? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya, me ya faru da waɗannan mutane ake musu wannan? aka ce ai zina suka yi ki to menene hukuncin da ya tabbata a littafin kuna a taura za a yi wa wanda ya zina suka ce shine wannan abin da muka yi ina fata mun gane wannan amma wasu malaman suka ce hadithin jabir yake cewa zana rajulun min ahli fadak wani mutum ne ya yi zina daga cikin mutanen fadak fadak wani gari ne wanda ke kusa da khaibara an gane wannan wani gari ne yahudawa a gefen garin madina fakataba ahlu fadak ila nasin min yahudi bil madina sai su muta yahudawan fadak sai suka rubuta wasiƙa zuwa ga yahudawan da ke garin madina an salu muhammadin an zalika cewa ku je ku tambaya mana manzon allah sallallahu alaihi wa sallama game da hukuncin mutumin da ya taɓa yin aure kuma sai yi zina. Fa'in amarakun biljaldi, fakuzuhu, idan ya ce muku a yi musu bulala, to ku karɓi wannan hukuncin. Wa in amarakun birrajmi, idan ya umarce ku cewa a je a jefe su a kashe su, fala ta kada ku karɓi wannan hukuncin da manzon Allah ya yi. fasa'aluhu sai suka tambayi manzon Allah fada'a bi ibn suriya sai aka kawo wani bayahudi mai suna ibn suriya wa kana alimuhum shine babban malamin su wa kana a'war to shi ko mutum ne mai ido daya kaji bayahudi ba za a kawo mai ido bai tangaran ba saboda a samu daman shan fanya sai aka kawo mai ido daya aka ce shine malamin da zai yi zai duba wannan littafi na attaura faƙaɗa lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da manzon Allah ya zo je manzon Allah manzon Allah ya san Yahuda mutane masu masu tsananin yaudara masu tsananin ƙin gaskiya masu tsananin canza kalmar Allah daga gurbinta su canza da wani hukunci na daban sai manzon Allah ya ce mishi anshuduka Allah ina haɗa ka da Allah ibnu Suriya ina gama ka da Allah kaifa tajiduna hadda zani fi kitabikum me kake samu a matsayin hukuncin wanda yayi zina a cikin littafin ku na at-taura fa qala ibnu suriya sai ibnu suriya yace fa amma idna shattani Allah to amma bari ga maka wallahi in banda ka hada ni da Allah ka ce don Allah in gaya ma gaskiya فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية كدمو من سامو ألتاف التوراة أنشي منا كلو لإذا ما زنني والاعتناق زنية هكذا رنقما ما زنشي والقبلة زنية يما متكيس قوسم باتا شما زنشي فإن شهد أربعة أما إذا أكسامي متانيه اسم باير لشيدا بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة سنجا أينه واتو waɗannan masu yin zinan sun ga shigan gaban namijin a cikin na mace kamar yadda ake shigar da mashayi a cikin tandun kwalli wajabar rajma to anan ko wajabar rajmu to anan jifa ne ke wajaba akan waɗanda suka aikata irin wannan aiki ina fata an gane wannan faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi huwa zaka to wannan shi ne hukuncin da ya kamata a yi musu ina fata an gane wannan wannan hadisi ya zo a cikin sunan abi dawud kitabul hudud babun fil mar'ati allati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi rajmiha min juhaina wannan kenan abu na biyu hadisin muslim daga albarra'u ibn azib Allah ya kara mishi yadda yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ne ya je wucewa wajen wasu mutane guda biyu, muhammaman majludan ya ga an sanya musu baƙin tukunya a fuskokinsu, sannan kuma ana zane su da bulala. Fada'ahu sai manzon Allah ya kira su. Kun ga wancan labarin mutanen fadak daban, wannan ma wani labarin ne ne daban. Sai ce da su, hakaza tajiduna haddar zani fi kitabikum wannan shine abin da kuke samu matsayin hukuncin wanda yayi zina a cikin littafin ku qalu na'am suka ce eh fada'a rajulan min ulama'ihim faqala sai suka kira wani mutum daga cikin malaman su suka ce sai manzo Allah ya kira shi sai manzo Allah ya ce mishi anshaduka anshaduka Allah anshaduka billah الذي أنزل التوراة على موسى إنا هذا كد الله وند يسو كد التوراة النبي موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم سكان كد الله wannan shine hukuncin da kuke samu na wanda yayi zina a cikin littafin ku na at-taura qala la yace ba ba shi bane ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك أما والله إن بندك هذا أنا دا الله كما كتشي وندي سكد التوراة عن نبي موسى دا بنجا ما قد كيابا يشي نجده الرجمة من أسامو تشيوا جيف جيف واني هو كنجنسو جيش ولكن كثر في أشرافنا سيدي ما قلب ولا ديشي زنا ta zama ta yi yawa a cikin jagororinmu da shugabanninmu fakunna idza akhadna sharifa taraknahu don haka mun kasance idan mun sami wanda yake babban mutum ne to sai mu kyale shi wa idza akhadna ad-da'ifa aqamna alayhi al-hadda amma idan muka sami mutum ne mai rauni talaka ne wanda zai da gata to sai mu tsayar mar da haddi mu ce a jefe shi ina fata an gane wannan me ya faru aqamna alaihi alhadda qulna sai muka ce wa junanmu ta'alau ku zo falnajtami'u ala shay'in nuqimuhu ala ash-sharif wal wadi' to tunda haka ne gaskiya wannan hukuncin da ake zalunci ne kaji ba yahudi mala shi kanshi ya san abin da yake menene zalunci ne to tunda haka ne ku zo mu haɗa kai a yi ganganko a zo a yi wani hukuncin da zai dace da babban mutum da talaka wanda ba za a dinga barin wani ba wanda kowa aka kama da zina sai an mar irin wannan hukuncin to me ya faru فجعلنا التحميم والجل والجلدة مكان الرجم sai muka yi ittifaqin cewa to yanzu duk wanda ya zina tsakanin babban mutum da talaka za a shafa mar baƙin tukunya a fuskarsa a yi mar terere sannan kuma a yi mar bulala a madadin a ce a jefe shi a kashe shi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni awwalu man ahya amraka idza amatuhu ya Allah ni ne farkon wanda na rayar da umarninka yayin da waɗancan mutane suka kashe shi mun gane wannan ma'ana da sun sauke wannan hukunci ba a aiki da shi yanzu manzon Allah ya rayar fa amara bihi fa rujima sai manzon Allah ya ce aje a jefe su gaba ɗayan su fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhar rasulu لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى إن أوتيتم هذا فخذوه هذا فلن الله تعالى إن أنباكو كنت إلي كذا كرباها idan muka kalli ayar da kyau kenan tana magana akan kowane bangare yanzu mutanen da suka aiko daga fadak dama already tun kafin hukuncin sun ce me idan an muku hukunci da cewa a sa musu bakin tukunya a yi musu terere haka ne a kuma yi musu bulala to ku an shi wannan hukunci amma in ya ce aje a jefe su kar ku yadda ku karɓi wannan hukunci to shine Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya mun gane wannan ko to sai ya ce ya ƙulu yana cewa itu muhammada ya ce ku je wajen muhammad fa'in amarakun bitahmimi wal jaldi fakuduhu idan ya ce muku aje a sanya musu baƙin tukunya kuma a yi musu bulala to ku amshi wannan hukunci wa in aftakum bin rajmi wa in aftakum birrajmi amma idan ya muku fatawa da ainihin wato jefewa fazaru to ku yi taka tsantsan kada ku yadda ku ansa wannan hukunci din fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah mabuwayi madaukaki ya saukar da cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda ya hukunci duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna waɗannan su ne kafirai wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimuna waɗanda ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne azzalimai wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiquna wanda ba su hukunci da abin da Allah ya saukar ba su ne nan fasikai fil kuffari kulliha wannan ayar ta sauka akan kafirai baki ɗayansu jama'a ina fata an gane wannan to wannan kenan jama'a sannan wata riwaya ta daban kamar da yazo hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda cewa an zo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da wani bayahude da wata bayahudiya sun yi zina sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi har sai da ya je zuwa wajen Yahudawa da kansa sai ya ce musu me kuke samu a littafin ku na abin da Allah ya saukar game da hukuncin wanda ya zina ina fata an gane wannan kaga a wancan riwayar su suka zo wajen manzon Allah a wannan riwayar kuma wane ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya je gare su an gane wannan ko yawwa don haka babu cin karo da juna a cikin waɗannan kisoshi jama'a amma idan muka koma wannan ayar jama'a muka lura da kyau za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar wa da Yahudawa wannan hukuncin da Allah ya saukar a cikin me na'am a cikin littafin su ya tabbatar cewa wanda ya zina alhali ya taɓa yin aure me za a mar za a jefe shi wannan shine hukuncin Allah ashe duk abin da Allah ya faɗa a wancan aya ta tabbata to masu irin wannan aikin ne sai Allah ya ce wa Annabi Muhammad kada su dinga bata maka rai kada su dinga sa ka bakin ciki a wata qira'ar la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr kada kada ya dinga bata maka rai irin abin da waɗanda ke gaggawa cikin aukawa wajen kafirci suke aikatawa min alladhina qalu amanna bi afwahihim sai malamai suka ce waɗannan ana nufin su ne munafukai kun san munafiki shi haka yake me yake ce mishi da Hausa a ban da wannan shi jemage ne ko shi ba tsuntsu ba kuma shi ba dabba ba ina fata an gane wannan shi jemage ne ya raba kafa ne tsakanin imani da kafirci ya ce ya yi imani da bakinsa amma kuma a zuciya yana ƙaryatawa shi ne Allah ta'ala ke ba da labarinsu an gane wannan ko cikin waɗanda ke cewa mun yi imani amma suna faɗi da bakuninsu ne walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su yi imani ba an gane wannan ko wa min alladhina hadu da waɗannan waɗanda suka bi addinin ainihin wato yahudanci Allah ta'ala ya tsare mana imani bayan wannan jama'a mu ƙara koma kan wannan ayar mu gani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan bayani cewa ga abin da waɗannan mutane suka yi a wata riwaya ta daban a lafazin al-Imam bukhari an gane annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa yahudawa idan aka sami mutumin da ya taɓa yin aure da macen da ta taɓa yin aure suka yi zina me kuke samu a cikin littafin ku za a yi musu na hukunci sai suka ce nashamu wujuhahuma an gane wa nukhziyahuma abinda zamu yi kawai zamu shafa musu bakin tukunya ne a fuskokin su sai mu ta kunyatar da su a zuwa sa kan jaki a ta dukan su a ta jifan su da takalma shikenan hukuncin da za a yi musu sai manzo Allah ya ce a'a fa'tu bit-tawra ku je ku zo da littafin at-taura fatluha ku karanta daga cikin littafin at-tauran in kuntum sadiqina in da gaske ne kuma su gaskiya ne faja'u sai suka tafi faqalu sai suka ce faja'u faqalu li rajulin minhum mimman yardawna a'war shin mutanen da suka amincewa mai ido daya shine wancan ibnu suriya da muka yi magana suka ce mishi iqra karanta fa qara'a shikenan shi kuma ya fara karantawa an gane wannan hattantaha ila mawdi'in minha har sai da ya zo inda zai karanta wannan ayar ta cewa a jefe su fa wada'a yadahu alayhi sai ya sa dan yatsansa kawai sai sai ya toshe wannan ayar ai kaga za ce mai ido ɗaya da ku za ce kila baya gani ne kaga zai ha'inci qala yace irfa yadaka a wata riwayar abdullahi bin sallam wanda ya musulunci a cikin yahudawa shi ya zo ya tunkuɗa hannun shi tunda shi ma malami ne ki cire hannun ka gani ɗauke hannun yana cire hannunsa fa idza ayatul rajmi taluhu da ya zo ma sa ya tsansa kan wannan ayar kawai sai ya tsallake wannan ayar sai ji ayar gaba saboda da ba su mutane ne masu yaudara sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi a Abdullah bin Sallam sai ya tunkuɗa hannunsa sai aka ga wannan ayar tana magana ne akan abin da ya shafi jefi mazinaci wanda ya zina daga cikinsu an gane wannan ko fa'iza ayatul rajmi taluhu sai ga ayar da take magana akan jefewa tana haske a cikin littafin a taura ƙala ya ce ya muhammad ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fiha ayatul rajmi lalle a cikin attaura akwai ayar da ke magana akan jefewa walakin na sai dai mu na takatamahu bainana muna ɓoye umarnin wannan ayar da Allah ya ce mana ga abin da za mu yi ne a cikin wannan littafi fa amara bihima manzon Allah ya ce a ɗauke su farujima aka kashe su aka je aka jefe su jama'a ina fata an gane wannan ya ku ƴan uwa dukkanin waɗannan ayoyi ko ina maganin cewa riwayoyi sun tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to shi yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya don yi ma al'umma bayani daidai wa daidan abin da waɗannan mutane suka ainihin wato aikata Allah ka tsare mana imaninmu abu na gaba faɗin Allah ta'ala wa minan ladina hadu da waɗannan waɗanda suka ce mu yahudawa ne sai Allah ya ba su wasu sifofi masu muni yace samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron zancen ƙarya malan ka tadda mutum da sunan malanta ya zauna yana taiwa mutane ƙarya shi ma ya san abin da yake faɗa ƙarya ne in ma dai wasu kissoshi in ma dai wasu labarai in ma dai wasu tatsuniyoyi kawai saboda ya ɗebe wa mutane cewa amma wannan labaran ƙarya ne wallahi malamin da ke irin wannan yana koyi ne da yahudawa ka je da Allah ke sama'un al-kadhibi to da me yin ƙaryan da me zama dan sauraron ƙaryan kowannen sun yi tare a cikin me a cikin barna sama'un al-kadhibi masu yawan sauraron ƙari zancen ƙarya ne kamar yadda na ambata jama'a wannan ita ce fassara ta farko da malamai suka yi ko kuma suka ce a'a abin da ake nufi sama'una su ɗin masu sauraro ne amma me li'ajinil kadhibi don su ƙaryata jama'a mun gane wannan ba wai suna jin zancen Allah bane saboda su gaskata wannan zancen a kamar da asiri yake cewa ai mustajibuna wa muqalladuna li ru'asaihim su ɗin masu amsawa ne kuma masu yin masu koyi ne da abin da shugabannin ke gaya musu almabni amrahum ala alkadhibi wad-dalali wal-ghayb wanda duk hukuncin da shugabannin suke musu ana gina shi ne akan me akan ƙarya da bata da kuma zalunci imam mun gane wannan ko don haka ayat tana ɗaukar ma'anoni guda nawa kenan guda biyu ko dai ka ce masu sauraron zancen ƙarya ko kuma masu sauraro ba wai in ka gaya musu hukuncin za su yi aiki da shi ba ne a'a in ka faɗa ɗin ma dai ƙaryatawa za su yi ko da sun tabbatar abin da ka faɗa gaskiya ne kaga wannan ita mummunan sifa ce ga mutumin da zai ji gaskiya ya kuma san wannan zancen gaskiya ne daga wurin Allah daga wurin Annabi Muhammad amma Allah ya malam sai kaga mutum ya ƙi amsan wannan gaskiyar yana ji yana gani an gaya masa cewa ga abin da ya kamata ka yi koyi da shi amma Allah malam sai ya iya ana samu ko ba samu hatta a cikin mabiya wani yana gani in dai malam wani ne sai ya faɗa to ko da magana ta saba ta Allah ko da ta manzon Allah to sai ya mata kuskure ma to to ai malam wani da ya faɗi kaza ai ba ku san hujjar shi ba shi ne ya faɗa ga hadisi karara ga ayar ƙur'ani ƙarara sai ce a mu dai gaskiya ina ai tun da ya faɗa mun yadda ai baka san irin ilimin da Allah yi masa ba kila saboda ya faɗa ne akwai shi ma hujjar shi to me hujjar a ni dai ban sani ba amma dai zan bi shi haka kai ma ka zama kana ɗabi'ar ta suwa yahudawa samma'una lil kadhib masu yawan sauraron zancen ƙarya samma'una liqaumin akharina masu yawan sauraron wasu mutanen daban lam ya tuka waɗanda ba su zo zuwa gare ka ba abu na gaba jama'a shine mu duba wannan ayar da kyau ta ne mana nuni zuwa ga wani abu mai girma jama'a kun gane wanda abin da ake magana kai ko sai na faɗa wannan yake nuna maka cewa ashe dukkanin yawancin masu bin wasu malamai akan son zuciya to suna yin tarayya a cikin wannan mummunan aikin ka sani wannan malamin dan son zuciya ne zai ji maganar Allah ya ƙibi zai ji maganar ainihin wato hadisan manzon Allah ya ƙibi wannan zancen na Allah ko na manzon Allah bai hana shi ya aikata aikin bid'arsa bai hana shi ya wanzar da ko ya aiwatar da abin da yake son zuciya ne ba ruwan shi ko a jikin shi saboda su ma waɗannan yahudawan ai kun ji suna biye wa su wane ne malamansu kuma idan malaman nasu suka yi hukunci ko da hukuncin na ya saba wa na Allah nawa suke bi na'am na malaman suke bi an gane wannan ko eh to kaji sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka kuma masu sauraro ne ga wasu mutanen daban waɗanda ba su zo maka ba su ne waɗancan waɗanda suka rubuto takarda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko zuwa ga waɗancan yahudawa to amma ku jima zancen fa me suke ce musu in utitum hada fa khuduhu idan ya ce muku ga hukunci iri kaza to ku karba ku yi aiki da shi wa in lam tu'tahu in kuma ba hukunci iri kaza aka ce muku ba fadaru to ku ciyayi wannan abin da ya gaya muku jama'a mun gane wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah yake nufin ya fitine shi me ma'anar fitina anan eh shine Allah ta'ala wanda Allah ya so ya zama a cikin bata yayi hukunci da son zuciya to kai baka isa ka shirye da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi juyin duniya ga baffansa shine Abu Talib akan ya musulunta ya musulunta me Allah ya ce wa Annabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta lallai kai baka iya shiryar da wanda kake so ka shiryar walakin Allah yahdi man yasha' sai dai shi Allah shi ke shiryar da wanda ya so wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sanin wanda yake bai shirya zaka jama'a kun ji shi sa Allah ta'ala sai yace ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum irin waɗancan mutane su ne waɗanda Allah ta'ala baya shirin ya shiryar da zukatansu zuwa ga karɓan abin da yake na gaskiya jama'a ina fata an gane wannan sai Allah ta'ala ya ce lahum fid dunya khizyun suna da ainihin wato kunyatarwa a nan gidan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma suna da wata irin azaba mai girma a gidan lahira Allah ka tsare mu to Allah ta'ala a wannan aya ya ku ƴan uwa yana nuna mana cewa ashe duk mutumin da ke ƙoƙarin zakkewa bin son zuciya to Allah baya shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya haka ne amma wallahi duk mutumin da ya kama wata bid'a ko ya kama wata hanyar da ba ta manzon Allah ba amma shi a iyaka tsarkin zuciyarsa cewa an gaya masa ne an tabbatar masa cewa wannan abin Allah ne ce a yi manzon Allah ne ce a yi yana yi da gaskiya Allah ba zai bashi akan wannan hanyar ba wallahi sai Allah ya nuna mar abin da yake gaskiya me yasa dama can shi zuciyar shi tana neman gaskiya ne mun gane wannan don haka sai kaga mutum yayi shekaru masu yawa akan wani abu na bata rana guda in Allah ya nufe shi da shiriya sai kaga yayi watsi da waɗancan abubuwan ya dawo kan tafarki na shari'a jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace abu na biyu jama'a wannan aya ta nuna mana cewa ashe duk mutumin da ya saba bin ƙarya da son zuciya wannan abin yana yin dauda akan zuciyarsa za wayi gari ko da yaushe duk lokacin da za a ce masa ga wannan abin na alkhairi to ba zai iya an san alkhairin ba alheri ba zai taba shiga zuciyarsa ba me yasa dama ya saba da bin san zuciyarsa jama'a mun gane wannan ko shi yasa wanda ya saba bin san zuciya jama'a ba zai taba jin daɗin ainihin wato abin da ya shafi yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace sannan abu na gaba jama'a wannan ayar har ila ta nuna mana cewa ashe waɗanda ke bin ɓata ba sa nuna maka kai tsaye cewa wannan abin fa ɓata ne in ka so ka ɗauka ga daidai ga ɓata me suke yi dabaru suke wa mutane ana shigar da wa mutane wannan ta wata hanya ce misali yanzu duk wata bid'a da za a yi za a yi tarjihu har san manzon Allah san manzon Allah kuma ibada ne ko kuwa san manzon Allah ibada ce mai girma ƙaunar manzon Allah abu ne mai kyau ibada ce wacce ake neman kusancin Allah zuwa gare ta to amma da wannan hanyar ta nuna wa mutane son manzon Allah kuma sai kuma a dilmiyar da su sai a raba su da hanyar manzon Allah jama'a mun gane wannan wannan shine abin da ma'abuta ko masu kiran mutane zuwa ga ɓata suke aikata kullum jama'a akwai da yaushe Allah ka tsare mana imanin mu wannan kenan sannan har ila yau jama'a mu ƙare dubi zuwa ga wannan ayan mu gani ashe duk wanda aka wayi gari yana bin son zuciya ashe Allah yana saukar masa da fitina a cikin ina a cikin zuciyarsa ko da ya ga gaskiya wallahi ba zai iya binta ba za ka ga wani zai karanta nafsi karara cewa ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya ce amma ba zai iya yin kwana ya bi wannan abin ba zai ce to eh haka ne ya tabbata amma dai mu ba za mu yi ba kawai kai tsaye zai gaya ma eh ya tabbata amma mu dai ba za mu yi ba yanzu don Allah wanda yake son manzon Allah me ya kamata a gaishe ya kamata a ga yanayin kamanninsa yayi kamata da manzon Allah ko bai kamata ba yanzu wanda yake bin manzon Allah zai yi abin da manzon Allah ya ce wanda ma ya aikata wannan ya shiga kaza shi na'am misali aje gemu zai zai aje gemunsa amma sai kalle shi gemunsa kamar na me kamar nabin su duk masu ajiye mu nan duk munafikai ne kaga wane ne ce ajiye mu manzon Allah ne yanzu ake ce munafiki jama'a mun gane wannan shi yasa malami suka ce yin izgili ga wani abu na addini yana kai mutum zuwa kafirci yana sa mutum ya rinda ya rabu da addini gaba daya wane ne ya ce a ɗage tufafi kada ya ja ƙasa ban ji ba manzon Allah ne daga cikin azabar da za a yi wa wanda ke barin wandon sai ke wuce idan sawu manzon Allah ya ce a ranar alkiyama Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi shine almusbir izarahu duk wanda ke saukar da wandon sai wuce idan sawu in ji annabi Muhammad a wata riwaya ke cewa duk abin da ke ƙasa da idan sawu na tufafi to yana wuta to wani yayi ita kake zagi shi waɗannan masu sa wannan kanin su amma fa yanzu gabi sun daina masu kin wando malam saboda sun ga arna da mawaƙa na yi yanzu su ba suna koyi da manzon Allah bane suna koyi da su wane ne amma shi ba an gan shi ba ba ce eh ya ne eh shi za a ma shi yanzu yara da yawa gari sun je ne asige mu me suke yi aje shi ake a gyara amma ba wai dan sunnar manzon Allah bane a saboda an ga mawaka ne suna yi ake koyi da mawakan to daga shi ba baya aje mu ba laifi bane amma kai ustazu ne mun Allah ka aje mu aka kai laifi sai ai maka izgili iya izgili ai maka son zuciya iya son zuciya malam Allah ka tsare mu shura kofan dana shi yasa yake da muhimmanci kwarai da gaske yayin da mutum yake kokarin bin hanyar Allah to ya dinga yin dubi zuwa ga abin da ya dace Allah ka tsare mu ga barin izgiri ga ainihin wato ma'abota addini to Allah ta'ala yayi waɗannan bayanai cewa su waɗannan mutane samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuka يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاذروا أن قال من أي إن بأباكم كنتم لكي سوبا كفو أمسا شيء الله تعالى يفعل الشيوى ومن يريد الله فتنته فلن كذاك أفند لن أنا بلن با لن حرف نفي wa nasbin wa istiqbalin ma'ana har abada ba za su taɓa samun wannan ba ba za ka iya mallaka musu komi ba in dai Allah ya ga ya batar da mutum shi yasa ya kamata mutum ya dinga yin taka tsantsan duk lokacin da aka gaya ma gaskiya ko aka karanta maka wani abu na wahayin Allah subhanahu wataala yi kokari maza kai koyi da wannan abu Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
سماعون للكذب أكالون للسحت مم.
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم مم.
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا مم.
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط مم.
إن الله يحب المقسطين Allah ta'ala ya ce sama'una lil kadhibi Allah ya ƙara nanatawa su waɗannan mutane masu yawan sauraron zancen ƙarya ne sannan akaluna lisufti masu yawan cin dukiyar haramci masu yawan cin hanci da rashawa masu yawan cin dukiya ta kowace hanyar barna fa in ja'uka don haka idan suka zo zuwa gare ka fahkum bainahum to kai musu hukunci da hukuncin Allah aw a'rid anhum in kaga dama kuma ka kawar da kai gabanin su wa in tu'rid anhum in ka kawar da kai a gare su ba kai musu hukunci ba falan yadurruka shay'a ba za su taba cutar da kai komai ba wa in hakamta amma idan kai hukunci gare su فاحكم بينهم بالقسط تو كي مسو كنشي دا آدلشي إن الله يحب المقسطين للي الله تعالى ينا سما سين آدلشي wannan aya Allah subhanahu wataala yana bayyana mana wata ƙarin sifa ce akan waɗannan mutane Allah ya ƙara cewa samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron zancen ƙarya ne أكالون للسحت أي الحرام ما سيوان تندوك يا حرمش daga cikin ɗabi'un Yahudawa da mutanen banza shine rashin tantance hanyar da mutum yake samun abincinsa ko ta wata hanya ce kawai ko da kasuwanci ya halatta ko bai halatta ba ko da cin riba na banki ya halatta ko bai halatta ba ba ruwansu ba sa dubi ga mai Allah ya haramta mai mai Allah ya halatta a su kawai alhalalu ma halla biyadihi wal haramu ma halla biyadihi ba ruwan shi abin da ke halal kawai abin da ya zo hannunsa ne kawai haram ne halas ne ya ki haram ya ki halas in ji bahaushe ko to haka suke su ma akalu da lissuqut amma anan sai Allah ya aiki da ala wazin fa'al ba a ce akiluna lisuhti ba masu cin dukiyar haram a'a sai Allah ce akaluna masu yawan cin haram din kaga wannan ai mubalaga ce ko ƙari ne ko ba hauce ce maka wannan abin yana da kyau amma wannan shine mafi kyau wanne ya fi wani mafi kyau idan ce maka kai wannan abin yana da muni amma wancan shine mafi muni wanne fi wani mafi muni shi yasa wani ke cewa da bakin kirin gwara baki baki ko za ka da wannan ai baki baki ne wannan kuma bakin kirin to kaga ba ba ba ɗaya bane ba kamar da malamai ke cewa ziyadatul mabna تدل على زيادة في المعنى ƙari ƙarin ginin kalma idan ka ginin kalma an ka ƙara mata wasu kalmomi to alamu ne da cewa an ƙara mata girman ma'ana ka wancan cewa muka yi baƙi aka yi shiru wancan kuma baƙin ƙirin yaya wani ya fi baƙi kenan shi ƙirin ɗin ko yawwa to anan sai Allah ya ce samma'una likadibi kaga nan ma ba a ce sami'una likadi aka ce samma'una fa'aluna masu yawan sauraron zancen ƙarya ne sannan akaluna lisu'ti dan Allah ya girmama maka wannan abu masu yawan cin dukiyar haramci shine al-Imam al-Qurtubi yake cewa litakthir ana nuna maka masu yawan cin dukiyar haramci ina fata an gane asalin kalmar as-sukhtu ma'anarta a lugar larabci shine al-halak shine halaka an gane wannan ko wa shidda da kuma tsanani kamar da Allah ta'ala ke cewa fa yuthitakum bi'adab sai Allah ya halakar da ku ta hanyar saukar muku da azaba ina fata an gane wannan jama'a to don haka amma a yare na malamai suka ce abin da ake da kalman as-suhtu shine dukkanin wani wata dukiyar da aka same ta ta hanyar haram sunanta mene as-suhtu ya tabbata hadisin Umar bin Khattabi Allah ya kara mishi yadda an gane wannan ko inda yake cewa rishwatul hakim min as-suhut rishwatul hakim min as-suhut rashawa cin hanci da gwamna ko ciyaman ko alkali ko wani mai hukunci zai amsa a hannun wani yana cikin dukiyar haram injiwa in ji Umar Khattabi Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda Imam Tabari da Ibn Abi Shayba sun ambaci wannan ainihin wato a cikin littafan su gaba ɗaya da Asyuti a cikin Ad-Durru Al-Mansur jama'a mun gane wannan ko sannan akwai wani hadisi na daban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu lahmin nabita ko nabita bisuhti fannaru aula bihi dukkanin wani nama wata tsoka a jikin mutum da ta tsira da dukiyar haram to wuta ce ta fi dacewa da wannan nama da ta tsira da dukiyar haram qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah wa masuhtu to menene kuma kalman su take nufi sai manzon Allah ya ce ar-rishwatu fil hukmi shi ne ka amsa rashawa a wurin yin hukunci jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara mishi yadda an rawaito daga gare shi yana cewa as-suhtu abinda ake cewa dukiyan as-suhtu an yaqdi ar-rajul li akhihi hajatan shine mutum ya biya wa wani dan uwansa wata bukata fayuhdi ilayhi hadiyatan sai ya bashi wani kyauta akan wannan abin da ya masa fayaqbaluha shi kuma sai ya karba an gane wannan kai eh aiki ne gwamnati ta baka a ofishinka na signing ko wani abu sai mutum ya kawo takaddansa ka zo ka yi mar signing sai a ɗauki wani abu na kyauta kuma sai a baka sai ka amsa sunan wannan abin da ka ce rashawa sunan shi haram kuma Allah ya tsire ma albarka mun gane wannan illa iya kace kenan ko jami'in tsaro ne aka tura ka dinka kiyaye rayukan mutane akan hanya ko a wani sai ka tsare hanyar ko ran kasuwa sai a je a tsare wani hanyar ƙauye da aka san ana ɗan camama a kasuwar a tara masu babura a tara masu motoci da suka ɗauko kaya sai sun ba da wani abu za su wuce wanda bai bayar ba a ɓata man lokaci a kyazarta da shi malam wallahi wannan abin da ake amsa ake ci sunan shi asahut cin hanci ne kuma Allah ya tsine mai irin wannan aiki zaka ci ne amma baka ci banza ba baka ci banza ba alaji wannan abin da ka amsa malam tabbas wallahi sai kai amanta sai ka biya Allah ka tsare mu da haka jama'a kun ji shi yasa dole ne mutum yayi taka tsantsan yanzu ko office kake da shi ko mutum bai roƙe ka ba kawai sai aka ja ka ɗauka aka yi aka baka sai kuma ka amsa kai wani ma ba zai signing din ba zai ce kawai in an zo signing din ya aje abin da ake ajiyewa sannan a mai sani wanda bai bayar ba kuma zai tabi tsawon sati ɗaya wata ɗaya wata shida wani wallahi takaddarsa har shekara za ta yi sai ce in dai baka ba da kuɗin nan ba za mu sa maka hannu ba ana yi ko ba a yi ana yi wani kuma takaddar tasa kwangilar da ya kawo ta ƙarya ce bai cancanci a samar hannu don a ba shi irin wannan kwangilar ba haka ne amma zai bi ta bayan gida ya ba da rashawa ga masu supervision masu dubawan ya ba su cin hanci da an zo nuna ta a wannan aikin yayi wannan yayi ai wannan shikenan kawai ai approving ba sun ya riga ya anshe su ta bayan gida ba wannan abin da ya ansa sunan shi mene as-suhtu sunan shi rashawa ya ku tabbata a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito da Ibn Majah da ainihin wato manya-manyan malamai da yawa sun rawaito wannan hadisi at-Tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi Allah ya tsinewa mai bada cin hanci da mai karɓan cin hanci da mai badawa da mai da mai karɓa kowanne ya zama sharɗin ya bada da jin daɗin ransa kai da ka tashi dama ka zo kai corruptin wancan ne ka bashi shi ma dama zai ansa da daɗin rai kuma zai yi abin da yake ba shi ne ba waɗannan gaba ɗayansu Allah ta'ala ya tsire musu albarka Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Ali dan Abu Talib Allah ya kara mishi daki cewa duk dukiyar da boka ya ansa akan aikin da yake wa mutane na tsafi ko na duba ko wani abu makamancin wannan wannan kuɗin shi ma kuɗin haram ne an gane wannan ai kware da gaske shi ma wannan kuɗin kuɗi na haram Allah ka tsare mana imanin mu sannan da dukiyar da za a bai wa alƙali saboda saurin gudanar da wani hukunci an gane wannan ai ai akwai wanda za a ce hukuncin nan ana ganin zai kai lokaci kaza a ce a mu da Allah za mu dan baka wani abu ne ma ai gaggawa kawai a zakir da wani hukunci saboda muna so ne mu dan yi aiki a filin to kuma in ya kai zuwa lokaci kaza ba za mu yi da Allah za mu dan ba da a dan kusanto da shari'a ta zanto kusa kusa shi ma kuɗin da mutum ya ansa ya wannan ya ansa mene ne ya ansa rashawa babu rashawa tana da yawa jama'a idan muka bi ainihin wato wannan to amma sai dai da mutum zai fito karara ya nemi zalunce ka dan sanda ne akan hanya soja ne akan hanya a'a wani mutum ne a ofishinsa na gwamnati ofishin kadis ne na masu filaye ofishin wane ne ofishin tirejira ne ko ma waye ka je a sanya maka hannu sai ya ce ba zai sa hannun ba dole sai ka bashi kai kuma baka son ka bashi amma kana jin tsoro in baka ba da wannan abin ba za a iya maka wulaƙanci za a iya cin zarafinka kai kuma kaga ba za ka iya juriya ba za ka iya ɗaukan abin ka bada kai Allah ya isa yanzu a nan kai baka ba da rashawa ba kai an cuce ka ne suna abin da ya maka mene cuta shi kuma ya ansa mene rashawa kaga ya haɗa laifuka guda biyu ga zalunci ga rashawa shi yasa malam wasu jami'an tsaron yadda ka san yan fashi da makami haka suke na bi wata hanya da ake wucewa wai in ka je hanyar kai da kanka ne zaka sauka a motar ka ga kwanan can aje ka je ka sa kuɗin kuma in ka sa ƙasar niya ɗari biyu za a maka wulaƙanci dole sai ka sa wannan in ka je za ka faka mota ka sauka ka je ka sa sannan ka koma ka shiga motarka ka kama hanya daga maka hannu ba abin da za a duba cikin motarka kaga an mai da hanyar ta zama mene business center ka a wannan ko center za a kama kuɗi amma ko za a sha wuta ko kuwa tayoyi mana motoci ne suke wucewa rana kuma ma ganin wai ka wuce da safe a in ka dawo da yamma sai ka ƙara biya kan ka wuce irin wannan ne idan an je kan hanya an samu wani mai kirki wanda baya ansa an tura su aiki tare duk mai mota in ya zo ya duduba ya ce to Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye daga ci kai this one na me ake sai a wani turanci this one na kaza kaza ya ce to kai kuma ka je ka zauna kai taso zo ka tsaya kan hanya shi sai da aje shi a gefe yana zaune yana rawan sanyi aikin ma ba za a bashi yayi ba kuma gobe in za a koma sai a ce mu shugaba wannan fa gaskiya fa ba dan hannu bane fa in an tura irinsa ba za a samu koyi ba saboda kar uga wannan a bashi a station kawai ko ba a yi eh ranka sai dai ko ne a cikin tsarin ko ba a yi ana yi ma'ana har an wayi gari ma rashawar ta zama jiki ana ganin ma in ba a yi tafi ma aikin bai cika ba haka ne ko ba ka bane Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu da haka jama'a kun ji Allah ta'ala yake cewa wa in hakamta fahkum bainahum bil qist in suka zo wajen ka zaka yi hukunci gare su to kai wannan hukuncin da adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah ta'ala yana son mutane masu yin adalci Allah ta'ala ka tsare mai imanin mu nan zamu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dace da mu da alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin bayan ka na ƙware muna kira ga su ƴan uwa mata don Allah a dinga zuwa don karatu da wuri da Allah ya muna sa rai za mu yi baƙo ta malama daga cikin malamai wacce ta zo wannan gari kuma jami'an lafiya ce za ta kamar jiya ta gabata a masallacin kan matar Dr. Abdulkarim Suleiman Ibrahim insha Allah ta'ala muna fara za ta wannan masallacin ta yi mana karatu saboda haka don Allah karfe goma ya zama kowa ya riga ya halarci masallaci karatu ne za a yi na tsawon awa ɗaya insha Allah ta'ala a tashi izinin Allah muna fata Allah ta'ala ya mana jagoranci ne alkhairi Allah ta'ala kuma ya kai mu lokacin lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو هدي